أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وسدادا يا رب العالمين amma ba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi da ikon shi da kaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da dauran nan tamu ta al'urjuza almi'iyya wannan jalsa ita ce jalsa ta goma insha Allah a yau muna litinin goma ga watan sha'aban shekara 1445 hijiriya wanda shine sha tara ga watan biyu watan fabriye shekara 2024 miladiya in sahat muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana gaba katar da fadan gaskiya da aiki da ita eh kamar yadda muka wadi wancan satin insha Allah zan mai kokari a yi je da darasin nan baitin nan talatin da suka yi saura a je da su a gulguje a ida su kamun ramadan ya ida ko kenan insha Allah zan mu gani karamcin sharhi a cikin durusulin nan wanda za su zo na karshe karshe wa in kan cewa sharhin an riga an yi su duka a durusu na baya insha Allah zan mu tashi yau insha Allah baiti na 70 Allah mana muwafaka malam ya ce wa aka durai hana tafi dilhamisa sun mabanu lihiyana bada asadisa wa ba da hustiska'uhu wa zuƙarar wasu da an umrata hilan makasar wa bai a tun riduwanin awwal wa bana fi habi raihana haza buyina nam wa furidal hajju bi khulfin fasma'a wa kana fatuhu khaybarin fi sabi'a وحضروا لحم خمر الأهلية فيها ومتعة النساء الرضية نعم حاجة نقول نساء رضية ثم على أم حبيبة العقد ومهرها أنه نجاشي قد وثم في شات هد وثم في شات بها هدية ثم صفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان آخرا وقبل إس وقبل إسلام أبي هريرة وقبل إسلام أبو أبي هريرة وبعده أمرة أمرة القدى الشهيرة والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي السيام قد كان فتح البلد الحرام وبعده قد أوردوا ما كان في يوم هنين ثم يوم الطائف وبعد في ذي القعد اعتماره من الجعران واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم في فيها حتما ووهبت نومتها لعائشة سودة ما كانت زمان عائشة ما دامت زمان عائشة bari mu tsaya baiti na 85 mu ga in ya shiga insha Allah daga baiti na 70 ko baiti na 70 yace mi na'am mala yace wa aqadu raihanatu fi bil khamisa summa banu lihyana bada as-sadisa mala yake cewa sai aka yi auren raihana a cikin shekara ta shidda an gane ko shekara ta biyar afon fizil khamisa sun mabanu lihiyana bada asadisa sannan yakin da aka yi na banu lihiyana an fara shi a shekara ta nawa ta shidda mana ya ce maka akadu raihana wace ce raihana ita ce raihana tu bintu zai an same ta cikin wato sabiya cikin bayu da aka kamo na yaki prisonnier de guerre kamar yadda muke hadi kullum prisoner da gyara matan za a rarraba su ko in kana so ka su maka aiki in kana so kuma ka sadu da su to za a rarraba su tsakanin musulmai mazan ma a raba su mazan kuma ka kai su gona ko ka sa su aikin da za su ma kai dai bayinka ne an gane ko to tana cikin bayi na wato da aka samu na banu ƙuraiza kuma ita raihana da aka raba ta sai ta haɗo hannunwa hannun rasulullah cikin rabar da aka yi to wannan raihana an samu saɓani cikin malamai wanda wasu malamai sun ce annabi ya ɗiyautar da ita ya aure ta wasu malamai suka ce a kawai ya riƙe ta ami a sabiyyar shi a cikin baiwar shi ai mun ga yadda ya yi mawa joyiriya ko joyiriya da ta so ta ce mi tana son ta fanshi kanta ya yi ce mata cewa ya yi kina son abin da ya hawa haka ta ce menene shi ya ce in fansar da kanki in biya sadakin ki an aure ki ta ce eh to rasulullah yana e vize mi ya kamata yi wanda zai kawo da'awa ai mun ga sandiyar joyiriya da ya aure ta ya aka yi mutanen ta duk suka musulunta ko sai da awa kaga musulmi suka karu da yawa to ita wannan raihana nan malam sai ya ce ma ai auren da rasulullah yayi amma kaulin malamai da suka yi yawa wanda ya hirin jaye wanda ya yi karhi ita rasulullah ya barta a matsayinta na baiwar shi wanda mun ga ai mamma ibrahim mama da ya turkiti ya zan mu gani nan gaba a matsayin baiwa rasulullah ya dinga ya dinga saduwa da ita har ya samu mi har ya samu ɗan shi ibrahim shine yace ma summa banu lihyana bada sadisa ita banu lihyana gazuwa ce wadda aka yi ta wato a jumadal ula a shekara ta shidda a kauli sahihi na wato malamai an gane ko wato su banu lihyana annabi ya huta ne dan ya dauki tarnaka akan su amma da aka je wurin su duk sai suka haye sama duwatsu an jima ana jiran su sabko suka tsorata da suka ki sabkowa aka tura neman su aka rasa su suka lallabe cikin duwatsu an gane ko kasa ai me ake ce mashi dan gari shi ya san mi shi ya san malabar gari ai kamar lokacin da za a yi menene cikin yakukunan nan wanda sun zo su isko wato annabi a madina rasulullah sai ya ce a'a to yanzu mu zamna ana shawara da mi da sahabbai sai rasulullah ya bada shawara mu zamna cikin gida mu lallabe mu muka san madina sai mutum ya zo suna kewaye suna neman madina can kana cikin gida sai ka sako mai kibiya sai ya hwadi can wani ya yi kwara kai kuma ka tare kwara sai ka kwamsa mai wani abu ya mutu rasulullah shawarar da ya bada sai wani sahabi ya ce a'a mu a jahiliya ban mu yarda yaƙi ya isko mu cikin me cikin yara da mata suna kallo in cin mu yaƙi aka yi an wulakance mu in muka yi tsoro muka lallaɓe muna jiwa daga nesa har yanzu dai ban mu da kwarjini bare ka san mata sai suka ce su a jahiliya ya suke a'a huta aki can baka sanya aka yi ma mijinki ba an gane ko watakila mijin ta mamman sani da ya tsorata yadda takobi ya huta da gudu to can to amma in gabanta ne kaga ai ya yi da yi mata mitsawa sai ya mata ya ce kakki ƙara kaza ta ce kai da maza suka kora ka kaga haya ko matsala ko kai da maza suka koro ka kaware to shine ya ce a'a su huta suke can daji ayyaki sai rasulullah ya shiga gida ashe da ya shiga gida mai yi ɗamara ya ɗauko sai suka ce kadda mun ɓata ma rasulullah rai in ya zo mu ce mai shi kina an haƙura a zamna cikin gida a yaƙe su rasulullah ya ce ina ai bai kamaci da annabi ba har ya shiga ya huto kuma ya koma fa iza azamta fatawakkal ala Allah wallahi rasulullah jarimi ne kawai ya wace ko shi kadai ne huta zai eh mun ga jarumta shi kala kala wurare daban-daban an gane ko ko shi kadai ne huta zai yi kuma in ya hutan shi kadai din ba yadda zai fatattaka su sai an yi mamaki gani za a yi randuna nawa ce aka tura ai kaga karhin annabi ba ɗaya bane da karhin mutane haka ne ko karhin annabi ba ɗaya bane ba wato da karhin mutane wannan kina Allah subhanahu wataala ya zabe su ya ƙara musu wato karhi da kwarjini da makamancin haka shine yace ma banul hiyan sai suka je suka lallabe saman duwatsu aka je aka dai ta neman su aka rasa aka zamna kwana biyu aka ji babu su sai aka dawo wannan yakin na balul ihyan shi ma ba aimi ba ba a gwamza ba an gane ko sai mala ya ce ma wa ba'du istisqa'uhu wa zuqarad wa sudda an umratihi lamma qasad bayan wannan yakin na balul ihyan sai ya ce wa ba'du istisqa'uhu sai rasulullah ya roki ruwa annabi yayi mi addu'a ko sallah ta roƙon ruwa mun gane ko ya ce wa zuƙarat da kuma yaƙin zuƙarat bayan shi sai ya ce su da al'umratihi da aka hana shi zuwa umarar shi lamma kasar lokacin da ya tashi zai je maka ya umara wani yaƙi ne ɗaya daga cikin yaƙoƙin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya huta kasa aka ce yaƙi ɗan mine ne ɗan zamba ne wanda ya iya alharbu hudu'a yaƙi yaudara ne yaƙi mine ne yaudara ne inda zaka gane yaƙi yaudara ne ka duba hada in yara suna hada aksari wa ya ba da mamaki ai aksari waɗannan yara ba mai ƙarfi ba ke cin waɗannan sai kaga wanda ya kowa ƙari ana sa shi kuka kullum a'a mai dubara shi ke cin waɗannan yaran ta haka ne ko to yaki ma haka yake ba wai bancin Allah subhanahu wataala ya kama maku to kuma in ya kasance kun yi shimne ne dubara an gane ko to sai ya kasance mai dubara shi ke wannan shi ke ci aksari bayan taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala zaka gani duk inda ka ga yake akwai rigar akwai menene akwai wannan dubara afwan akwai kuma abubuwa na taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala to daga cikin dubarar yaki yaki ne za a fita in za a fita me ake daga cikin dubarar yaki abokan gaba kun huto mun huto sai mu yi tunanin wace rija za mu fara iskewa to mu riga ku zuwa rija yanda musulmi suka yi a badar suka cika kuma suka binne rija kahurai suka zo ga kishirwa ga tahiya sun seta su isko badar su sha ruwa su koshi su doki kaya tunda yanzu ka doki lokacin da tahiyar wata daya ruwan da zaka doka na wata daya na ku sha dabbobin ku su sha ya yake ai ba kaɗan bane ba sai ka ga wannan ɗaukuwa ma kaɗai to amma ka ce daga nan zuwa wuri kaza akwai ruwa ya zan mai ruwan da zan mu ɗauka wanda zai kai mu can in mun je mu ɗauki wani kaga an yi economy mi an yi economy zan plus na tahiya to sai suka yi haka to sai wannan yakin da aka yi sai suka riga musulmai zuwa wurin rijiya ya kenan musulmai sun zo kuma sun yi profite da wannan rijiya babu ruwa kaga ai za a takura kuma ka gane ba irin wannan yankin jihaz ba irin yankin mu bane yanzu yanki ne mai duwatsu mai rana mai safi na masifa kaga ana buƙatar yawan shan ruwa a lokacin zafi ko to sai suka zo wannan ruwan nan suka riga musulmai zuwa da musulmai suka zo da ja kawurai sun yi okifar rijiyar gaba daya su kuma ruwan su ya kare sun yi kwatai da ita sai kawurai suka ce to ai yau zan mu gani in manzo ne ya roƙi a bashi ruwa mana yanda Musa ai suna labarin Musa yayi وإذ استسقى موسى لقومه فقل فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه سنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم lokacin da Musa ya yi ya roki Allah Allah muna sa amana ruwa sai Allah ya ce a bigi dutsen nan da sanda roki sandarka ka bigi dutsi gashi nan da ya tabki dutsen nan da sanda sai ga idan dinan ruwa kusan goma sha ɗai kowace ƙabila ga idan ta ta sani ta je ta sha ruwa ta idan ta to sai suka ce ai rasulullah in dai manzo ne shi ma ya yi irin nan musa ya roƙa a mashi ruwa dan gatan allah ne wa an gane ko dan gatan allah ko rasulullah ko rantsuwa ya ce ruwa ga zan da za a yi ai zan zaka ga za a yi shi ba mun ba da wannan ba muhsin al-haddani wanda shi ma da ya kyautata mi niyyar shi wanda aka zo roƙon ruwa suka ce ba su zuwa da shi ‘yan ƙauyen ko suka ce ɗan daba ne ɗan wane ne ga shi bejin magana shi kaɗai ne mummunan mutum a cikinsu ba su zuwa da shi ka sanadiyar shi a hana masu ruwa suka je suka je aka ƙi masu ruwa suka dawo shi kuma da ya tashi tahiya sai ya haɗa mi dabbobi da mahaukata da yara ƙanana sai ya je ya taubatan da suha ya tauba ingantatta mai ƙanƙan ingantatta tauba an gane ko ya je ya yi roƙon ruwa da ya yi salloli na ka'a sai ya roƙon ruwa an gane ko yake min sahabin hukukun sudugun jifunun aridin ya dinga siffanta yadda yake sa a masu ruwan nan an gane ko yadda ya siffanta za a yi ruwan haka aka yi kina Allah subhanahu wataala kaga yana son bawa ya samu garanti ko gobe in zaka roki Allah ka sa garanti a ranka kawai Allah sai ka bani kullum muna haɗe a ɓangaren roƙo akwai wani malami wanda yake cewa ko yake cewa mu muna roƙa Allah ne kamar in za mu roƙon ruwa kowa sai ya ɗauki farafulun shi daga gida an shi ba ba yi ruwa ba amma za mu roƙon ruwa amma kowa sai ya ɗauki mi farafulun shi daga gida bazara lema shi don kama a yi idan mun san da mun yi wannan addu'an nan dole sai ruwan ya zo muna da garanti zuwa zai yi to wai dan kan mu jike sosai kinan mu tai da parafulin mu da an fara ruwan sai mu daga to ka duba bare rasulullah mu wannan ya ku bayu muke samun irin wannan garantin wannan doman din an gane ko kamar misalin da wani lokaci rashuma rasulullah yana tsaye yana hutuba wani mutumin gida ya zo ya ce ya rasulullah ya rasulallah dukiya ta hallaka dabbobi sai mutuwa suke babu ruwa ka roƙa mana ruwa kaza kaza annabi ya daga hannu ana juma'a nan rawi anas ne ko yake cewa wallahi babu alama gilgije a gari sai gashi wani bakin gizagizai yana tasowa daga mi du kalkashin duwatsu na madina kamar an koro shi ya taso ka aida hudu bannan ka aida addu'an nan sai ga ruwa yana ta zuba sai da aka yi mi sati guda ana ruwa sati guda ana shera ruwa kuma ba irin wannan ruwa ya tsatsawa ba ruwa ne ake shekawa sati ya zo rasulullah yana hudu ba ya ce ya rasulallah dabbobi sun hallaka hanyoyi sun like kaza kaza a tsaye da ruwan na dai jaye shi ya isa ya isa eh dan adam bai wai gane hali aka ce ko rasulullah ya ce allahumma hawalaina la alaina Allah ruwan na ashe a kai shi kewayen mu a kaman duwar wasu manya da ƙananan duwar wasu da itace da menene da a kai shi can daji ba saman mu ba za a yi su ruwan na a kai shi daji mu samu tsiro ya fito kenan to kaga sati aka yi ana ruwa to wai suka ce in manzo ne ya yi ya nemi ruwa mana a mana ruwa rasulullah ya ce awaqalu awaqad qalu shin tabbas haka suka ce a ce tabbas sun haɗa haka annabi ya daga hannu sallallahu alaihi wasallam ana nan kawai sai ga girgije shi ke nan ruwa ya zubo masu mun gane ko nan suka yi aiki da ruwayensu suka sha suka yi wanke-wankensu suka ba dabbobinsu kuma suka cika guzurinsu shi ne ya ce istisqa'uhu wa zuqarat wannan gazuwatu zuqarat wuri ne wanda ake ce mai zuqarat an gane ko ita bayan an yi gazuwatu lihyar kenan ko wannan gazuwa ta baya ta lihiyan kenan an ida ta aka yi zuƙarar ita kuma zuƙarar akwai wani wanda ake ce mai wato uyaina uyaina ake ce mai shine ya zo ya yaƙi ya kashe wasu mai kiyon rasulullah annabi yana da dabbobin shi raƙumma wanda ake mai kiyo a cikin daji tunda kasan raƙum yana kiyotawa a cikin gani sai an huta wannan saboda wata irin ciyawa ce zaka ba raƙumi kai me zaka ba shi wannan kullum ai ya ci bahu guda na ciyawa ko ya ci bahu guda shi ne to shi raƙumi al'asal zaka ga aksari suna daji ake kiwon su ko kuma ko da garin suke amma sai an huta da su daji su je su ci kowane ice kuma kaga ai shi shine kowane ice ci yake ka isko ka gani buzu ya shigo da raƙumi cikin gari kaga duk ɗacin mai na kaga bai ce mai komai tamna yake tamna yake kawai rakumi shi yasa itace yake ci kala-kala shi yasa yanzu in ka sha nonon rakumi wani in ka ji wani gahin da yake da wani odar ɗin wasu itace ta kaji sai a hankali amma kuma magani yake sosai hutsarin rakumi da nonon shi ai buhari ya yi babi babu fi shurbil abuwalil ibli wa albaniha babi da yake bayani cikin shan hutsarin rakumi da ni da madarar rakumi suna magunguna sosai suna magunguna sosai to wannan da ya kashe mi makiyayin annabi makiyayin raƙuma annabi kuma sai ya tsere da matar shi an gane ko bayan ya kashe sai ya tsere da matar shi aka samu wani salama bin umar bin akwa al'aslami shi ya bi shi kamun ma a samu labari ya bi shi yana jiwon shi yana halba shi da flash ɗin shi yana bin shi da gudu can aka zo labari ya isko annabi ai ga wani can ya yi ɓanna gashi can kuma ya tsere an gane ko annabi ya tashi da gaugawa da mutane wasu 'yan tsirarin mutane saman da wakai aka bi shi da gudu a kamo shi to sun biyo shi da aka zo wurin nan da ake ce mai zukarat wurin wani ruwa ne zukarat wato tarki ne sai suka isko shi wancan wato al'aslami salama din nan ya deja ya kwato wa'annan raƙuman ya dawo da su deja ya dawo da su yana hanyar dawowa a nan sai aka kama raƙumi guda annabi ya soke raƙumi guda suka ci suka ɗanyo yawmun walaila suka huta a nan sannan suka dawo madina to shine yace ma wa zuqarat an gane ko wannan shine zuqarat wa sudda an umratihi lamma qasad sannan sai aka toshe umra annabi sallallahu alaihi wasallam da yayin niyya a cikin shekara ta nawa shekara ta shidda ya shirya tsab ya ɗauki mutane ya ce ku shirya zan mu je umara mun yi bayanin shi ko hudaybiya sulhul hudaybiya da suka zo umara sai da suka zo wuri kaza kahurai quraisha makka suka ce wallahi bai shiga annabi bai shiga yazo yace ku duba ku gani wa ba yaki ba muka zo ba komi ba muka zo kawai zuwa muka yi mai umara mu kewaye ɗakin Allah mu koma suka ce a annoken ka kawai ba su shiga ba a yi ba ba a yi ba to nan ne aka ce za a yi sulhul hudaybiya a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura wato bari mu ƙara da wannan baitin sai a ji daɗin sharhi sai ya ce wa wa bai'atur ridwani awwal wa bana fi habi raihana bi raihana ta haza buyina wa bai'atur ridwan wato me ake ce mashi alliance za a ce ko bai'a alliance ta ridwan ta wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da su ta yarda yardaddun Allah subhanahu wataala an gane ko awwal ta harko bai'a da aka yi alliance premier alliance da aka yi ko kuma a ce premier me ake ce mashi a ce an ba an yi mubaya mubaya a mi batta da suna da Hausa ko haɗin kai komi eh yarjejeniya za a ce ko to aliyas dai da musulmi suka yi da rasulullah laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa asabahum fatahan qariba Allah ya ce ya yarda da wannan mumune wanda suka yi ma aliyas suka ma mubaya a karkashin itaciya an gane ko to wannan aliyas din ya ne aka yi aka yi ta da aka zo aka hana su umara ya ce mu umara muka huto mu yi umara mu kewaye ɗakin Allah mu yi umara mu koma ka san umara umara yadda ake yin ta in ka huto daga miƙati miƙati wuri ne wanda nan zaka yi ihrami ka yi wanka ka sa e, wannan mi ake ce mashi ihramin ka zane da mi da karatayo baka sa komi babu deborder babu slip kawai haka saka hoto da zane da wannan an gane ko to in ka zo daga nan sai ku zo ina har ku zo mi makka kuna labbaik allahumma labbaik kuna yi in kun gaji ku zauna ku kyale ku yi shiru kun huto dai da ja cikin ibada kuke in ka zo makka in ka shigo sai kai mi kai dawafi zaka fara daga hajarul aswad sai ka kewaya in ka zo rukunin yamani filiye wanda yake kusa hajarul aswad sai ka fara rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar haka zo hajar aswad nan kai dai kenan ka sumbace shi ka kewaya ka yi haka biyu sai ka yi so bakwai in ka ida so bakwai sai ka yi mi sai ka zo wurin maqama ibrahim ko saitin maqama ibrahim zaka ganshi wannan abin kamar a kukuturu masara yana nan ko a hotunan ka'aba ka ganshi nan ne akwai sawun kawahuwan annabi ibrahim lokacin da suna ginin ka'aba shi da ɗan shi Ismail sai ka sai sai tumurin kuma ka yi nafila raka abi sai ka zo ka sha zamzam in ka sha zamzam sai ka je menene dutsen safa abda bima bada Allah ta'ala inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim sai ka hau dutsen safa ka fuskanto ka karanta wannan sai ka gangaro ka je marwa a interval din akwai tsanwayen hutulu da aksa a wurin tsanwayen hutulun nan ana son namiji ya sassauka ya danyi gudu-gudu yanda wato mamman ismail alaihi salam lokacin da duk in ta zo sai ta shi take yin gudu mun ga wannan duka cikin wannan din sira ko ka je marwa daya ka dawo safa biyu ka koma marwa uku zaka fara daga safa ka ida marwa shi wannan tahiya daya dawowa da tahiya uku da haka ne amma ka'aba sai ka kewaye duka in ka yi da wannan shikenan sai ka huta ka yi ka yi aski shikenan ka'ida me ka'ida umara ta ida shikenan to wai su zo su yi wannan abin da aka hana su umara an ba mutane awa ɗaya ta ishe ka'ida komai ka'ida umarai an gane ko da kaji ana cewa mun tafi umara a ramadan a ramadan ai mutanen mu suna zuwa umara su yi wata ɗaya eh an tafi an yi umara ta yan awanni kuma ana ta ibada ne a dan huta kuma a dan yi ibadodi amma umara ita ce nan an gane ko wallahu ta'ala alam kenan shi ne rasulullah sun zo su yi wannan umarai shi da mutum dubu da ‘yan kai ne suka fito amma suka hana su sai annabi ya tura usman aka ce usman yana da doguwa alaƙa da yawa da ‘yan uwanshi a ciki a tura shi ya ziyo ya samu consist ya samu sulhu a bari a yi umarai da suka tahi da usman ya tahi sai suka ce to yanzu usman tsayawa za a kai ka dan huta kwana bi ka dawo kai yanzu je ka kai umar kan mu gani shi in yayi usman ya ce wallahi banni in dai ba tare da annabi babban umara kaga yanda ake ka zo ana tahiya da jagoran da jagoran ku kai a baka can hanci ka dan kau da kai ka zo sulhu ai haka ake sai a ce yanzu kai dai amshi ishuru a sha a dan lallaba a wuce wurin Allah mana gafara Uthman ya ce wallahi ban yi sai da Rasulullah sai suka ce to dan zamna kwana biyu mu gani yanda yi yanda hali ya bada sai labari ya iske sa annabi suna can wajen gari wurin da ake ce mai Hudaybiya ai da aka tura Usman ya sulhu sun kashe Usman sun yi mi sun kashe Usman annabi ya ce aiko in sun kashe Usman yaki ne sun yi kira yaki dole a yake su annabi ya kira sahabbai ya ce ku zo kowa ya mu baya a kan zan mu yi mi zan mu yake su kan kisan usman to wannan shine suka yi mu baya a duk wanda ya mu baya a nan allah ya ce na yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara ka duba ka gani wa wannan tun duniya aka ce an yarda da su yana daga cikin abin da yayi komi dadi a aljanna yana daga cikin abubuwan da suka yi komi dadi allah ya ce ku je daga yau na yarda da ku ban da ƙara hushi da ku Allah zai gaya mana insha Allah ce daga yau na yarda da ku ban da ƙara hushi da ku to mine ne ma zaka yi ka damun mine ne an hana ka kai kaza a ce kai kaza shine zaka yi mi zaka zaka yi mi zaka yi abin da za a yi ha a yi hushi da kai to yanzu an ce ba hushi da kai duk abin da kai normal ne an gane ko duk abin da kai normal ne ai za a ga normal insha Allah Allah kai mu tabbas za a ga normal wato da abin da ya gagare da abin da aka danyi haƙuri ba a yi shi duniya ba sai an yi da duniya da ƙari an gane da shi da ƙari za a yi lodi bisa lodi duk wani abu da kake tunanin morewa ne na duniya wallahi ma la ainu ra'at yana can wala uzunin sami'at wala khatara ala qalbi bashar rannan muna wata halka ko sai muke tambayar shunan mu yanzu misali kai yanzu idan Allah subhanahu wataala ya kaddara an shiga aljanna menene zaka fara tambaya a baka Abdul Majid mm? Na'am sharif ya ko da sai an shar abubuwa da yawa ko a na farko mine ne zaka yi tunani premium ga ka a kowa aljanna mi zaka ce Allah kaza na morewa wanda zaka more ka shi ka ka dawo normal Allah kan ba aljanna to wannan kenan Allah ya ce mi na yarda da ku ban da ƙara hushi da ku lokacin da muka yi tabbayar nan da yawa daga cikin shabab ko san mi suke cewa horul ain mata aljanna ko horul ain ko na na samu ko inji Now, Allahu akbar ka ji kalma kalma alfaza din daga ubangiji tabbas ka san daga cikin wato abinda kuma yake lillazina ahsanul husna wa ziyada darni degree na jin dadin aljanna darni degree na jin dadin aljanna shine ganin Allah sai an yi da ba kowa Allah ya ce kuna son ƙari ɗan aljanna insha Allah mu ce Allah ka ba mu komi in mu bukatar ƙari komi ya cika Allah sai ya ce to za a ba ku dama ganin Allah sai Allah ya yi ya yaye akwai wanda kullum sai sun ga Allah gwargwadon ibada kawai wani na Allah wani sai a wata wata irin na aljanna wani a shekara shekara irin na aljanna fi yaumin ba irin wannan ba irin na aljanna to mu da Allah sadin minti daya ko kawai kullum kowane lokaci shek sai gwanda insha Allah Allah mana muwafaka imalu Allah mana muwafaka to shine darne da gare ganin Allah shine darne da gare ka duba ka gani shi Musa alaihi salam hira da Allah da ya sai da ya ɗimoci jin daɗi to ina ga a ce gani da ya abin yiwa da ya ce menene Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ce mashi Eh, ai lokacin ana sanara falamma ataha nudiya min shati ilwadi al-ayman fil buqati al-mubarakati min ash-shajarati ay ya musa inni ana allah rabbul alamin wa ana alqi asak Allah ya ce da saddanka falamma abadan ba wa ma tilka bi yaminika ya musa an tabbaye annabi musa menene hannunka malamai suka ce annabi musa jin dadin hira ne bai san hira ta kare sai ya fara zazzagawa yanzu an ce mine ne a hannunka hannunka da dama sai ka ce me ni yanzu ka tambaye ni me hannu na dama me hannu na dama salulata na ba da amsa ko ban bada ba amma sai na ce ma salulata ce da ita nake whatsapp nake wa ne in yi akan kaga ai san zishen hiran ne ko shine annabi Musa sai ya ce hiya asaya ya ba da amsa ai wannan sanda ta ce atawakkau alaiha ina menene a fiye samanta wa a hushu biha ala ganami ina dan kiyo ina kabo ma dabbobi na yace waliya fiha ma'aribu ukhra sai da ya bada amsa kusan nawa ka gani ko jin dadin maganar Allah shi yake annabi Musa yake jan maganar da yimi ta yi tsawo to gana Allah shine karshen jin dadin aljanna Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka wallahi aljanna dadi gare ta to su wannan tun duniya Allah ya ce ya yarda da su ka duba tun duniya Allah ya ce ya yarda da su Allah ya ga abin da ya gani bai sa ba annaba a cikin zamanin nan yake kai yanzu a cikin mutanenmu na yanzu yan dirga duk wanda a ce ga rasulullah ya ce Allah ya yarda da kai yau yana ji mutum sai ina zai kwana kana da favor daga annabi aljanna direct wallahi Allah sa a yi isha'i da kai inda haka ne su kuma a lokacin suke motsawa shi ne ya ce sai annabi ya ce ashe a yi mi ashe a yaƙe su sandiya sun kashe usman ana shirin tahiya sai ga usman ya dawo sai suka turo su hail kuma akan a yi kwansis da rasulullah kan cewa kawai wannan shekara ce ba su yi niyya ya shiga ba ya shi ya dawo shekara mai zauwa ai mun gani a nan umar ya ɓata rai umar har yawan maganganu ya ce wai shin ba annabi ba ne ba shi kai ba annabi ba ne abubakar ya ce tabbas annabi ne wannan mu ba mummunai ba ne ba su mummunai ne ce mu ba kan gaskiya mu muke su suna kan karya ce e ya ce to mi yasa za a ce annabi ya yarda akan wannan sulhun kaga hada yake akan mi annabi ya yarda kan sulhu amma daga baya da aka nuna mai abubakar sai da kyara mai ya ce umar mi zaka ce sai da umar ya yi istighfari ya tuba ya yi jayayya da magana annabi daga cikin sharaɗin da aka yi ba za su yi umara ba shekarar nan sai shekara mai zuwa annabi ya ce mun yarda duk wanda ya musulunta daga ƙuraishawa in dai ba su ba shi izini ya musulunta ba ya zo ya musulunta annabi kai ya rike shi ya maida shi wurin shi annabi ya ce na yarda duk wanda ya ce yana son ya kahurta daga annabi ya koma wurin ƙuraishawa annabi ya maida shi ya ce na yarda an gane ko wannan dai suka yi sharuɗan su mun ga sharuɗan duka nan baya ko wanda da kuma yanda aka yi suka warware suka ce annabi doki mutanen ka mu mun shaye sharuɗan mu wannan kenan shine yace bayatul ula fiha eh wa bana fiha bi raihana haza buyina sai yace ma ita wannan raihana wanda aka ce annabi ya aure ta raihana binti zaid amma a bayanin malamai mafi rinjaye kina a wannan bayan an yi bai'atul ula annabi ya shiga da ita ya kwanta da ita amma dai a jamhurul ulama sun je akan cewa annabi ba mi ba bai aure da yahana ba mun fahimta ko wato bai washi ce wallahu ta'ala alam na'am sai ce wa furida al-hajj bi khulfin fasma'a wa kana fatuhu khaybarun fi sabi'a a wannan shekara ta bakwai sai yace aka farlanta haji hajji ta zama farilla an gane ko hajji ta zama farilla kullum muna hadi musulunci ba kawai zubo shi ba aka yi komi kawai yau kaza gobe kaza jibi kaza a kaga sai a shekara ta kusan shidda aka ce hajji ce farilla ce liman istata ilaihi sabila shine sai ya ce ma khulfun amma akwai sabani na malamai wasu malamai sun ce a a shekara ma ta menene ta bakwai wasu kuma suka ce a shekara ta ha akwai malaman da suka kawo kan cewa amma wannan yana da rauni cewa an ka- an farlanta haji tun kamun a yi hijira wasu suka ce a shekara ta goma da ya hajjatul wada amma dai zaka gani karhi dai shekara ta bakwai din nan wa kana fatahu khaybarun fi sabi'a yace a shekara ta bakwai din nan aka samu aka yi fatahu khaybar khaybar ubiyartir khaybar ina ne khaybar haibara yana daga cikin manya-manyan gari na yahudawa an gane ko wanda kuma suna da yawa suna da ƙarfi a nan kuma sun kama lokacin da aka yi ahzab ahzab sun kama banu quraiza da suka yi khiyana su dai sun yi abubuwa da yawa to a wannan umarai da aka zo da aka hana annabi yayi umara ana aka ma annabi albishir zai je ya bude khaybar ya ci khaybar a nan wurin an gane ko anan aka mai albishir ya ci khaybar ana ai da aka zo aka yi umara ga wannan fakara mun mance ba mu kasa ba ya huta da ummu salma ne ko cikin matan shi da aka kiya sai annabi ya ce kowa ya je ya aski an ba shi ladan umara kamar ka'i da komi ai mun gani a yanda ake umara aski ne a lafen ko sai annabi ya ce kowa ya aski ya samu ladan umara safai duk sai suka yi rauni birkin ba mu yi umara ba kuma mun yi aski suka kiya annabi ya shigo ɗakin matar shi ya dan bata rai cin mutane ina musu umarni sai aski kowa yake zuwa yi ummu salama ta ce je kai ka fara yi an gane ko je ka cikin su ka fara yi haba da rasulullah ya zo ya aski kowa ri kowa sai zo ya aski an gane ko kaga wani bi mace ana ɗaukar shawara ta yin shawara sadida ce an gane ko to akan wannan kenan eh rasulullah bayan ya aski a karkashin wannan duk aikin da kai mi da ka fara shi wani uzuri ya hana ka ka ida shi ana cika maka ladan shi mun fahimta uzuri na shari'a ka fara rishin lahiya ta zoma wani tashin hankali ya zoma wani kasawa ya zoma ana cika maka ladan shi amma akan malamai sun kawo cewa in kuma ka samu daman ka zo ka sake shi tunda ka fara shi da baka fara shi bane to shi ke na shi sai ka bar shi sai a baka ladan niyya amma ka fara sai ya yanki ai mun gani shi yasa annabi da ya dawo shekara mai zuwa sai ake cewa umarar bi umaratul qada umarar ramuwa an gane ku qara'u ne akai qara'i ne akai umarai rama ta ne aka tashi ayi waccan ce aka rama tunda an fara ta tunda tun daga dokar ihrami an shiga aiki an fahimta ko an fara ta shi yasa malamai suka ka cewa kaga idan kana azumin nafila wasu suka ka cewa kana azumin nafila sai rashin lahiya ta hana ka ka yi da sashi an gane ko shikenan daman nafila ne khalas ka aje shi ka aje shi khalas wasu malamai suka ce a'a tunda ka shiga ibade to ka yi da ta ta inda ka fara mun gane ko karama ta alal istihbab la alal wujub ana son karama ba akan wajibi bane in ka fara aiki na addini musulunci na musulunci wani sharaɗi ko kuma wani uzuri na shari'a ya gita maka to zaka tsaye da wannan aikin amma ana son karama shi wallahu ta'ala alam yace ma sai aka wannan bude khaybar yani an ba annabi sallallahu alaihi wasallam albishir zai bude mi khaybar ya aka wurin bude khaybar ita khaybar rasulullah da ya dawo daga madina sai yace wato gobe eh, insha Allah zan ba wani mutum tutan musulunci tutan yaki a cikin ku sahabbai shi wannan mutumin da zan ba Allah yana son shi manzan Allah yana son shi shi ma yana son Allah yana son manzan Allah certificate an ba shi certificate daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka annabi yace Allah yana son ka annabi yana son ka kai ma kana son Allah kana son annabi ka gani umar ya ce ban taba gurin a bani shugabanci ba sai ranar yau to kai kowane ne bayan wannan gurin ba ci imagine sartifika daga annabi allah ke son ka annabi yana son ka kuma kai ma kana son su umar ya ce kowa shi ma sai da ya guri sabai kowa ya ke gurin allah za a ce shi ne gobe da aka zo rasulullah ya ce ina aliyu bin abi talib ce aliyu yana can bai da lahiya annabi ya ce a kawo shi aka zo idan shi na mai ciwo yana jin tsakoyi a cikin idan shi yana ciwon ido annabi ya mai addu'a sai shi kamar mi hausawa suka ce kamar cire kaya kamar bai taba ciwon ido ba kaman bai taba ciwon ido bai warke aka bashi aliyu ya je da tuta aka bude haifar wannan shine shekara shekara ta bakwai sai ya ce wa hazaru lahamul ahalil lahamul humuril ahaliya fi hawa wa mut'atun nisar radiyya na'am yace wa hazaru lahamu humurul ahaliya a wannan khaybar da aka bude khaybar khaybar da aka bude ta sai aka yi interdin cin naman shakkin gida kaga a shekara ta nawa shine kullum ka gane musulunci lokacin da ya zo ba kai tsaye ba aka ce kaza halak kaza haram ku yi kaza ka ku yi kaza sannu sannu sannu sannu daga ran nan aka ce kan wanda ya ƙara cin jakkin gida jakki wannan ai mun sa akwai jakkin gida akwai jakkin daji akwai kuma alfadari jakkin gida shine an ko shi kuma na daji shine zebra ko to alfadari ba a ba shi ne zebra ba shi ne ba a albiral a zebra ne wannan mai sharshar zakin daji eh doki ne rasa ɗin doki da jakki shi da alfadari jakki jakki doki doki shi ne alfadari ne ko to a nan dai haibar aka haranta fiha a cikin wannan kenan wa mutu'atin nisan radiyya da auren mutu'a wanda har yanzu 'yan shi'a yin shi suke kuma suna kawo falalashi an gane ko su yi ta kawo ma falala auren mutu'a in kai mutu'a so ɗaya ka samu ladan wane ne kamar kaya hajji da umara kamar kaya kaza iskanci kala-kala da shirme da renin wayo mun san me auren mutu'a auren kwantara auren kwantara ka zo ka ga mace ka ce to zan aure ki shekara ɗaya mu rabu an gane ko ka zo etidiyan ne kai ka zo daga tawa ka zo zandar kana son ka yi aure ka ce to ke yanzu zo mai aure in na yi da ecid zan sake ki in koma to nawa zaka bada gaza matar ka ce kana yi da ecid sai ka rabu da ita a da suna yin shi laraba aure ne a yan delebiyan determine a da laraba suna yin shi to a wannan haibar aka haramta shi auren mutu'a so bi aka haramta shi a yau umul fatah ma ina ji an kawo haramcin shi amma wai har yanzu yan shi a yin shi suke su dinga sami mutane sun zama kamar dabbobi suna ba da falalashi yanzu har na kirkizar ake yi matar ka ce kawai awa uku awa hudu kawai don dai mutum ya je ya ce ya je ya yi zina shi ne iska ya zina ce mana zina ce ka ɗauki kwantaman mata wai an muku aure kirkizar yau ita ma karuwar ya ne kuke yi da ita ba yar bane kake doka ta kaje ka jata ka kai ta ba kirkizar bane zaka doka ko kirkimnit to su ma suna na kwana biyu kwana uku awa awanni yanzu kawai shi a muta'an nan dan kana sauraron komantar din suka ji wannan ya tace ta yi muta'a suna wata hadda mijinta zuwa take ta dan taba muta'a ta dan muta'a haka an sanya kan ji an zama dabbobi an zama bunsuru dan akuya zalla kiri-kiri to ko da akuya ai akwai abin da bai dan akuya ma da bunsuru bunsuru da kake gani shine dai karshen kwartogo in mace tana da ciki bebinta amma kai mata aure tana gidan wani waya an baka dama ka yi Allah mana gafara Allah kare mu shine wannan aka haramta wannan auren mutai aka haramta shi da shi da wannan wato lahamu ahl lahamu humurul ahliya naman jakkin gida sai mala ya ci gaba da cewa sun ma'ala ummi habibatil aqad wa mahruha an huna jashi yunaqat baya an yi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu habiba mun ga ummu habiba ko a cikin mata annabi annabi sai ya aure ta lokacin tana habasha an gane ko ita ce ramlatu binti abi sufyan tana habasha ta yi hijira annabi ya tura zai aure ta najashi ya ce ni zan biya sadaki sarkin habasha ya ce na biya sadaki ya biya kudade kusan wato kusan wannan dirhami 40,000 da kuma kamancin wannan fatat ne kina annabi sallallahu alaihi wasallam najashi shi dai ya biya kudin wa kudan auren ummu habiba raulatu binta abi sufyan al-qurashiyya an gane ko wasu kuma suna cewa a sunanta hindu an gane ko yanan tana can habasha aka yi auren na arba'umi a dinari dinari dubu arba'in da jashi ya bada na dinari dubu arba'in ya bata sadakin auren annabi an gane ko kenan kaga sadaki ba kai ba dole bane sai ka bada ba dole bane sai ka bada yanzu sai ka ce sai ka ce ka baya ma Muhammad Sani sadaki akan wance ya je shi kenan a daura aure certificate eh na yarda kawai a daura ya ci dan kaga yanzu sai yi da zama scientific na kirki ko na'am akwai auren bashi akwai auren bashi wanda sadaki bashi in kun yarda in kun yarda sadaki kin yarda eh na baki daga baya nawa zaka bada kaza to tana ka buka bashi ko shi- ko shekara nawa sai ka biya ta sai ka biya ta in dai rabuwar kai ka kikirayenta ka san rabuwa ta aure kala kala ce akwai wadda ita ce kawai ta gaji da zama da kai sai ta makanta hul'i ka biya ta jika ɗari to ga sadakin ka sakanni hul'i kenan ko mun tsuwa hul'i za ta ba in kuma kai ne kai niyyar rabuwa ta ci sadaki shine ai da an zo ɗaurin aure muna ji a Hausa an zo sai a ce sadaki jika ɗari lakadan ba ba ajaran ba nakadan ba ajaran ba an gane menene nakadan ka biya kash an gane ko ka biya su kash na kadan ga sunan na kad shine yace eh menene anhu najashiyu na kad mun gane najashi ya bada su na kadan ba ajalan ba ba a inda lebiyan da termine ba sai a ce ya biya sadaki jika ɗari na kadan ba ajalan ba an hada muku ya biya bayan in bai biya ba sai a ce to ya ce zai bata sadaki jika ɗari ya ba da jikka goma ya ce duk dai wata uku ya kara mata goma Daya ba. eh mana ana yi ya halatta kamar ta yanzu matsalar da kake gana ana samu ana sauka daga layi ne wallahi da yawa a yadda suke kwamba suke bige-bige in za a ba su matan a sadu a bashi auren za su yi kuma su riƙe sannu-sannu suna biyan ta bashi damar sadaki wa ce na uwaye ne na macen ne ita za ku ba ku ba ta kudin ta ta more ta kashe ta sai zinariya ta dinga mamishin ta ado tana shin daɗi ta sai kwandage lokacin ai kwandage har kwandage an yayin bada shi sadaki kwandage wani wannan ne da ake sanyawa a ƙafa wani kayan ado na azurfa kwandage ko sai ka zo ka bada shi sadaki na mata ne eh, shine wala yadribna bi khumrihinna liya'lam ma yukhfin bi arjulihinna Allah wani gafara ta shi wal yadribna bi khumrihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa ma eh, ta shige Allah mana gafara eh ayi muraja'a gaskiya sun din mai muraja'a Allah mana gafara Allah kare to wanda yake kenan mata sai ka ga lokacin in sun zo cikin maza sai su dan dinga buga shi dan haka sai ka ji katau katau in za su wuce sai a kalla yanzu ai ba wanda ke bane yanzu ne ne talon talon sirtu an zo wuri mai wuri mai karo ko wuri mai kabo da ƙarfi ake buga shi don kuɗin ɗago kai da an yi kash ta buga sai ka leko ka ce eh kai kuma ɗan jaraba da kashi kash Allah mana gafara Allah kare mu na'am muka ce annabi sai ya auruwa ummu habiba hindu baiti na 66 76 afwan wa summa fi shatin hada wa summa fi shatin biha hadiya summa safa safiyatan safiya sai aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mi summu me summu an puwazo nan shi aka yi amfazo na annabi sallallahu alaihi wasallam ana haiba wata mata ce ta daho mashi abinci ta nuna kawai normal abinci ta dan kawo irin wannan mai shi na shat kamar tumkiya ko wata akuya an dan gyara ta ta dan yi me ake ci mashi irin wannan goho gohon na a kyau mai kyau normal ashe an yi amfazo na shi aka so a yi amfazo na annabi ya ci an gane ko to poison din bai ma annabi ba tasiri akan yadda suka so poison ne fatak wanda za su gama da shi shine to sun mafi shatin biha hadiyya kyauta aka kawo mashi ita kasa annabi bai cin sadaka ko sai kyauta ce annabi ga kyauta da eh, wannan iyallan shi ba su cin sadaka mai yanzu shari'i yazo ya ce ma shi jika annabi ne ka bashi sadaka Allah mana gafara menene bambancin kyauta da sadaka sai yanzu ta so ayat ta so so Allah wani gafara ta wuce ta wuce ta wuce a ta wuce duk da ta so ta wuce na'am eh kenan kyauta ita ce abin da ka hi karhin shi sai a kawo maka shi menene kyauta ce sadaka abin da ya hi karhinka ko baka hi karhin shi ba aka baka shi sadaka ce sai kuma hiba na uku ita kuma hiba ba mai iya bada ta sai Allah an gane ko sai ya ce ma misali sai Allah ya baka misali lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah shi ke bada wannan hiba babbar kyauta ce an gane ko sai Allah ya kira aihuwa hiba wa zai baka haihuwa in ba Allah ba ka gani to kyauta shine hadiyya ita kuma wancan sadaqa wannan hiba summa safa summa safa safiyatan safiya an gane ko na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam summa safa sai ya zaba istafa zabe ko inna allaha astafa adama wa nuhan وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين الله يا زباكو to shine istafa sun mustafa safiyatan safiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi mi a cikin wato prisoner da gyar sai ya zabi safiya safiyatu bintu huwayn an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe ta a cikin prisoner an gane ko ta musulunta ita safiya sai annabi ya ɗautar da ita da ta musulunta ya ɗautar da ita sai kuma ya aure ta an gane ko akwai hadisi ya zo a sahihaini kan auren safiya a gulgushe muke kuma mun yi bayanin shi a cikin wancan mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sun ma'atatu wa man baqi muhajiran wa aqdu maimunata kana al-akhirah sai ita wa ta zo da wanda suka yi saura wace ce aka aura a wannan aga ummu ummu habiba ko wa maharuha anu hindu binta abi sufyan ramla binta abi sufyan sai ta zo su ma'ata to man biha muhajira wa man baqi muhajira sai ta taho sai ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da ita da wanda suka yi saura su Ja'far kuzen da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda har ana rawaito annabi ya ce ban sani ba murna ce nike sanadiyar mun ci haibar da yaƙi ko sanadiyar jafar ya zo gani ga jafar an gane ko an mun shi an mun shi ne ko ko ku zanne shi jafar na'am kenan sai suka zo tare da wato eh su jafar kenan suka zo mawaman baqi muhajira da wanda suka yi saura wato eh wurin hijiran nan wanda suke habasha an gane ko wa akadu maimunata bintul haris ita ce akhira ita ce ƙarshen maimuna ƙarshen mata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aura mun gane aure ita ce ƙarshen matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aura sai suka dawo da ya aure ta bai ƙara auren wata wato mace ba an gane ko na'am kuma ita an aure ta ita maimuna a makka da annabi ya zo umara ta ramuwa umaratul qada bayan an hana shi wannan ta shekara ta shida da ya dawo baɗi shekara ta bakwai zai rama nan ne ya aure ta sai mala ya ce ma wa qablu islami abi huraira wa ba'duhu umratun umratul qada shahira kamun abu huraira ya musulunta an gane ko duka aka yi wannan wa qablu islami abi huraira aka yi wannan hadisai ta wannan kai afwan haibar da dawo da auren wato Hindu binta Abi Sufyan Ramla da kuma dawo su daga daga wannan saboda Abu Huraira ya musulunta a Haibar ne ko Abu Huraira ya musulunta a Haibar lokacin ba tare da shi ba aka cimi aka buɗe haibar amma ya isko yakin haibar ya isko an ci haibar a nan ya musulunta sai ya cima wa ba'duhu bayan abu huraira ya musulunta umratun qad shahira sai aka je wannan umra ta ramuwa an gane ko sai suka je suka rama wannan umarai wanda suka yi consist annabi sai baɗi zai dawo baɗin hatta kiwayo sai ya zo ya shiga makka akan sharuɗan da suka ɗora mashi suka yi umara su kuma suka huta suka bar garin makka kwana uku suna saman duwatsu suna kallon su kwana uku ba su cikin gari su rasulullah suka yi da umararsu kuma suka huta baiti na saba'in da tara sai ya ce wa rusula fil muharramil muharrami alsalahum ilal muluki fa'alami warrusula nan akwai ijaz hazaf ya ake kira ijaz hazaf kamar takaita magana sai a goge wata magana mun gane ko eh yanzu misali da aka ce arba'ata ashhurin wa ashara a cikin qur'ani wata nawa hudu da goma ai ba ce kwana goma ba amma da an ce wa ashara arba'ata ashhurin wa ashara ba sai an ce ma kwana ba ka san me ake ni ai ba ka ce awa goma ba kwana goma ake wuni ake nihi ko to shine nan sai yace wa rusula sai a goge wani abu dan takaita magana taqdiruhu wa arsala rusula kenan kaga wa arsala sai ya goge sai ya aika sai yace ma su kuma ma'aika ma'aika a cikin muharramul muharram aka aika ma'aika annabi sai ya aika le message nashi a cikin shahar wallahi muharram wata na farko na musulunci al-muharram yace ma muharramul muharram ai shi kuma yana daga cikin ashhurul hurum shi yasa yace ma muharramul muharram muharram nabi yana nihin na ashhurul hurum sai ya aika su ilal muluki fa'alami sai ya tura su duk wani sarki mai shi da kanshi duk wani sarki babban sarki tunda aina an gama kananan yakokuna an danne can an toshe can an gyara nan yanzu me yayi saura manya manyan garuruwa sai annabi ya tura ma من محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واني سركين كذا أسلم تسلم كمسلمتا كتئيرا yace in ba haka ba in ba ka musulunta ba kana amsa sunan majuse kana amsa sunan nasara kana amsa sunan kaza zan muka maka yaki kowa sai a faɗa mashi wasu sun musulunta wasu basu musulunta ba an gane ko shi ne ya ce arsalahum ilal muluki fa'alami sai ya tura su zuwa wurin sarakai don kasar da wannan zancen an gane ko daga cikin wanda aka tura an tura amrubin umayya addamiri shi aka tura wurin najashi amrubin umayya najashi da tun tun hijira ta farko dai bai ce ya musulunta ba amma tuni dai imanin ya yi ya saka ya sakankanci ya sakankanci ya ba da kayi najashi da aka turo mai ma daɗi ya ji an ce najashi ka amsa kira Allah daga wanne ne sannan zaka ga letter din da aka ma najashi akwai lead akwai tausasawa saboda shi najashi ya musu ma'aruf ya kula musu da mi da mutanen su lokacin da kowa ya ki kula da su ƴan uwansu suka kore su shi najashi wato shi ya tare su wato ya kula da su an gane ko shi wannan amru bin umayya shi aka tura wurin najashi na'am dihiyatul kalbi diyatul kalbi an tura shi wato asur malik rum a wurin rumawa aka tura shi diyatul kalbi yana daga cikin sahabun da jibril in ya zo ma annaba a matsayin mi ruwaya ta zo in jibril ya zo ma annaba a matsayin mutum yana yawan ɗaukar siffawa diyatul kalbi sai in yayi gaba sai a gane kai ba dihiya bane ashe jibril ne ya zo a siffar dihiya an gane ko ka san jibril yana zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam a sifofi daban-daban an gane ko wani bi ya zo musu a karkara kawai aisha ta ce wallahi na ganshi ana cikin mugun sanhi yana zub da zuwa saboda nauyin wahayi da ake mashi to kaga in ya zo a sifar ta dihiyatul kalbi ko ya zo a sifa wanda ba sani ba bai na mana hannu julusi inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Umar ya ce za ta yaumin istala alaina rajul kawai wani mutum muka ga ya kullu idan aka ce ma kulluwa ha mun san me kulluwa ba ha mun ka ya taho ba yanzu misali in muna nan masallaci sai mu ga mutum ya taho daga nan ai kaga kulluwa ce yi tun daga hanya muna kallo kirikiri ba ta nan ba biyo kawai mun ga dai taho shi ba mu san ba bai shigo ta ne ya haka ya haka kawai kawai taho an gane ko to kaga ayyukan wani mutum ya mai sifa kuma ya mai sifa menene ya gwada mai ya ganshi a siffar shi ta mala'ika da fuka-fukan shi dubu saba'in jibril fuka-fukai dubu saba'in gare shi kowane fuffike guda ya yi abin da ke sammai da kasa yau girma an gane ko kowane fuffike guda ya yi wannan girma a haka jibril ya yi annabi ya gan shi an gane ko wannan kenan kenan shine aka tura wato dihiya dihiyatul kalbi zuwa wato malik rum abdullahi bin khuzafa as-sahmi aka tura shi malik aka tura shi kasra khatib bin abi balta'ata aka tura shi rum muqawqis hatib bin abi balta'ata mun dan yi guntun tarihin shi wancan satin shine wanda ya rubuta ma mutanen makami layatar lokacin da za a yi fatahu ko za a yi yakin makka annabi ya ce a boye ka a hada musu wanda aka tura Ali zasu yi matar da ya aika zir in bata hudu ba mun yi shi wancan sati shine Hatib bin Abi Balta'ata to kaga wanda annabi ya ba letter ya je ya kai ai ka sa annabi ya yarda da shi Hatib bin Abi Balta'ata shi ya kai ma Muqawqis kuma shi wannan Hatib Hatib bin Abi Balta'ata shine ya dawo ma annabi dami da kado kado na Mariyatul Qibtiyya wadda ta aihuwa wadda ta aihi Ibrahim na'am da sauran manzannin da annabi ya tura su she su kai sako wurare da yawa an gane ko na'am da sauran wurare da yawa sai baiti na 80 sai malam ya ce ma wa uhdiyat mariyatul qibtiyya fihi wa fi thamin wa fi thaminati sariya limu'tatin sarat wa fi siyami qad kana fathul baladul harami wa uhdiyat ya ce sai aka ma'annabi kyauta almariyatul kiftiya wannan almukaukis sarkin iskandariya shi bai musulunta ba kun bai shayayya ba an gane ya yi murna da aka kawo mashi wannan musulunci ya yi murna da bayanan amma bai musulunta ba ya ce a kai ma annabi kyautar wannan mariya tana cikin bayu masu kyau wadda muke ji da ita a kai ma annabi su baiwa biyu aka bashi daga ciki akwai mariya to ita wannan mariyai ya nuna yana tare da annaba amma dai yanzu bai musulunta ba muqawqis na iskandariya iskandariya shine cikin wasu cikin abiyati na Abu Zaidul wannan ba kairawa ne ba Abu Zaidul Saruji wanda ya maqamatul hadidi ko a ciki ya kawo kittu usla bi baliyatin min waqa'i shammariya wa azuru sijna laula hakimul iskandariya to wannan ita ce iskandariya ko sai ya tura kenan muqawqis ne lokacin sunan shi muqawqis sarkin shine ya ba da a shekara ta bakwai sai ya ba wato kyauta mariyatul qibtiyya aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mariya ita ta aihon annabi ibrahim fihi wa fi saniyati sariyatu limuta sai yace a shekara ta takwas kuma sai aka je sariya ɗan samame yakin mu'ta yakin mu'ta sarat sai aka je zuwa gare ta an gane ko a mu'ta yakin mu'ta hadisi ya zo daga annabi sallallahu daga wato cikin sahihul bukhari ya zo ana sai yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ana an tafi yakin mu'ta da aka ta yakin mu'ta annabsu ya hau minbari da ya hau minbari ya ce akhazar raya zaidu fa usiba ya ce dirafo na yaki kasan ana yaki kuka bari dirafon ku ya hadi kun yi ka bari tutar la'ilaha illallah muhammadu rasulullah ta hadu baka bari kun hadi ka duba annabi yana madina suna can mu'ta ba a fel video ba ke da kwai ba komi ba yake ba su yana kallo sai ce Allahu Akbar wato raya drapo wato wannan ya amshe shi zaidu fa usiba an kashe shi an kashe shi yanzu ana abin ana sai kansa na annabi yana ba su labara abin suna da wani abu an direct ko an direct facebook shine ake yi yanzu filmaji an direct summa akhazaha ja'far fa usiba ya ce da an ka kashe wannan jafar ya zo ya tarabke jafo ɗinnan na yaki shi ma an kashe shi annabi yana haɗi hawayen shi anas ya ce hawayen shi suna idanan shi suna zub da hawaye a nan ne ai matan jafar da ta gani annabi ya ida ya shigo gidan jafar ya rungumi ɗiyan jafar ya musu ya sumbace su ta ce hal usiba jafar ta ce kenan dai an an kashe Jafar yace an kashe shi a wata ruwaya mun gani ko fa usiba yace shi ma dai Ja'far din nan an kashe shi summa akhazaha Abdullahi bin Rawaha sannan abdullahi bin rawaha ya ɗauki dirafan nan ba usiba annabi ya ce shi ma gashi na an kashe shi gazotu mota sun ɗan girgizuwa an ɗan musu kashe-kashe an gane ko ana sai ce sannan sai annabi ya ce sun ma'aka zaha khalid bin walid an gane ko kaga a daman da za a gazotu mota ɗin nan a wata ruwa annabi sai ya ce ku ba wanar drapo in an kashe shi wane zai ɗauka an kashe shi wane da zai doka in kuma aka kashe shi sai ku zaɓa ku sa wani kuma haka aka kashe su aka kashe su to a lokacin da aka kashe su sai Khalid bin Walid ya doka annabi ya ce Khalid ya doka a wata ruwaya har yake cewa tana cikin hannun Saifullahi da Maslul tana cikin hannun takobin Allah zararre Saifullah shine ai alkunnewa Khalid bin Walid Saifullah takobin Allah an gane ko wannan kenan shine wato limu'tatin sarat sai mala yace ma wa fi siyami qad kana fatahul baladul harami a cikin kuma watan azumi aka samu bude garin wa makka garin dakin Allah mai haraba a cikin watan mi watan azumi aka samu aka bude dakin Allah na harama kenan mun ga amu fatahu amu fatahin makka yanda aka yi an gane ko aka zo cikin nan aka yi mi aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kelke zar aka ba shi kelke wannan zar wanda zai bude makka ai ita an haramta yaki a cikin ta an gane ko shine aka ba wannan mudda yayi gaugawa ya ci makka a tsaye da yaki kuma haka aka yi mun yi tarihin shi wanda an dan gwamza da wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga gidan shi fa huwa amil wanda ya shiga masallaci fa huwa amil man dakhala baitu abu sufyan fa huwa amil annabi ya ce banda wannan mutanen mun zana su ko an gansu a lastari ka'aba a kashe su baiti na 80 82 shine yace wa ba'duhu qad awradu ma kana fi fi yawmi hunaini summa yawm ta'ifi bayan an bude makka sai aka kwararo malaman sira suka kwararo abinda aka yi yawm hunain mun ga yawm hunain wa yawm hunain iz a'jabatkum kasratukum ranar hunain da aka tashi za a yaƙi hunain mutum dubu goma da ‘yan kai a ce za su yaƙi wancan ɗan ƙauyen sai suka ce a hannu ma zan mu kamo su ɗamɗam zan mu ɗauro su mu zo da su a hannu Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada masa alfaharin da suka yi shi ne mi shi ne yasa suka tsere sun mawallaitun mudbirin Allah ya ce warewa suka yi a ɗari da ‘yan canji sai da Abbas ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau doki ya zabura jarumta ta annabta ta motso yana anan nabiyu la kazib ana bin abdul muttalib kuma ana tserewa ana ruwan falashi shi kuma shiga yake wurin zai je yaki wurin abbas ya zo da gudu ali ya zo da gudu sai suka yomi suka yomi suka yi alert suka yi apel osekur menene abbas ya ce aina ashabu samara ina wanda suka yi mubaya'a zaskare annaba a karkashin itace samara ina kuke ku dawo suka kawai an zaburo su an maido su suka dawo ainal muhajirun ainal ansar aina banu fulan aina banu fulan mun yi ta gazo ta wannan hunain ko suka dawo suka yi ansar kala annabi sannan aka tai shine muka ce kullum annabi sallallahu alaihi wasallam zaka gani ali yana hadi sai an yi zahi an yaki yayi zahi sai su zo su labe bayan shi in suka laɓe bayan shi sai a samu afi da ya zabura ya shiga sai su samu ƙarfi ƙarfi sannan su dawo to kaga wannan hunain warewa ma suka yi Allah ya ce sun mawallantun mudubirin daga baya sai Allah ya kawo mai sakina nutsuwa ya tabbatar masa da nutsuwa sai suka dawo aka dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wanda yakin bayan an ida shi sai aka je wa ta'if shi kuma ta'ifa da aka je aka yi ta jiran su aka yi ta je wa masu majaujawa aka yi waye su karhe shi dai ta'ifa ba a kai ga gwamzawa ba aka dawo na'am baiti na 63 lokaci ya ja Na'am? To, Mala sai ya ce, wa ba'adu fi zulqa'ada itimaruhu min al-ji'rani wa istiqraruhu. Bayan ida yawm ta'if, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya itimaruhu, sai ya dauki umara daga ina ji'ran, sai ya tamu ya tabbata ya dauko umara daga ji'ran. An dawo daga yakin Hunaini, an ida yakin Hunaini, aka zo aka yakin me ta'ifa ta'ifa aka kasa gwabzawa suka ƙi hutuwa kwanaki sai ya dawo wurin da ake ce mai jiran sai ya ɗauki bi ihrami na umara annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo ya shigo yayi yayi yayi mi yayi umara a ciki an gane ko baiti na 84 yace وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما إبراهيم فيها حتما يا النبي صلى الله عليه وسلم وانت أكي تيما زينب ماتت ستموت أولا شكرا بايا عيد وانا كنكم سي زينب ترسو يا النبي صلى الله عليه وسلم bayan an yi da wannan yawon ta'if yawon hunain an yi da an yi da fatahu sai ta rasu ai mun ga diyan annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su shi ya binne su banda wa Fatima Fatima ita kuma bayan ya rasu da wata nawa shidda sai ta bi shi rabin shekara shine sai ta rasu thumma bayan ta rasu ita Zainab da 'yan watanni haka kadan maulidi Ibrahim fiha hatma sai aka samu aka aihiwa Ibrahim Mariyatul Kiftiya wadda aka bashi ita a shekara ta nawa ta bakwai sai ta aihi Ibrahim a shekara ta takwas ta takwas da hijira an gane ko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya so Ibrahim sosai mun yi bayani yadda in mutun ya tsuho yadda yake son dako muna ganin yadda tsahi suke son jikoki sosai to bare a ce dan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana kusan shekara kusan 60 ko a lokacin da ya samu Ibrahim yana son shi sosai a nan ne lokacin wato aka aihe shi baiti na 85 sai mala yake cema wa wahabatna ummatu hali aisha saudatu ma damat zamanan aisha saudatu mantar annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce ita ce ya aura bayan wa bayan mutuwar khadija bayan ya aura aisha a wata ruwaya ko sai ya ce to wa zai kula da ɗiya annabi kamin ita aisha ta girma sai aka ba shi shawarawa aka ce ga sauda nan an gane ko sai annabi ya auri sauda to sauda tana daga cikin wadda ta yi kowa tsufa a cikin mata a nafsa Allah alisan da wanda ya aure ta ta tsufa sosai an gane ko to wasu mu'arrikhun suna cewa wannan su wannan aya akan ta tasabko fala junaha wa in imra'atin khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair ita sauda sai aka ce sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hamar rabuwa da ita mun gane yana hama rabuwa da ita sai ta ce a'a rasulullah kalka sake ni barni in zamna a kalkashinka in tashi tare da kai ranar tashin kiyama ka bar ni kawai amma ganin cewa ka yi san aisha a cikin matanka ni kwana na duka na mai da aisha mun gane ko radda kake kwana wurina na yahi ma kauran aisha kaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk in ya tashi sai ya ji ya gaida kowace matar shi dukansu amma wuni da kwana wadda ake wannan kenan sai Aisha ta samu mi wuni biyu kwana biyu sauran matan shi suna da guda guda sai annabi ya yarda da wannan sai wasu malamai suka ce sai Allah ya sauko fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair ba lahi bane in sun daidaita wani ya ce ya sabke haƙƙin shi wani ya ce ya sabke kenan ko yanzu kai da matarka ta ce ma ta sabke maka haƙƙin kaza ka yarda ta yarda ta sabke maka an gane ko ko kuma kai ka ce ka sabke mata haƙƙin kaza ala sabilin misal infaq wa in kana wasu malamai suna ganin cewa dole sai ka ciyar da mata ka kalgashin ka take to amma in ta ce ni wani sabke ma ciyarwa an gane ko daman tana ganin ka ga ka ga ka marora marora abin tausayi miskini ta ce kwantar da hankalinka da ni da kai dun mun ci da dun na ci da ku da kai da diyana an gane ko kamar dai ka dagan ka dan ejidiyar dinka ne da dan bige-bigen ka haka can ka buga ran kana kokari irin su mala ibrahim ita kuma tana kwasa abubuwa tana da abubuwa a ashe an gane sai ta aure sai ta ce to na yahe ba ciyarwa kaga kai kamata ka ci da muko to na yahe maka ni za ɗauki nauyin ciyarwa a yi wannan dinda to kenan kaga wannan an yi ne ne an yi consist an daidaita mala ibrahim kaka ce an yi consist an daidaita wannan kenan sun yi sulhu tsakanin su kenan falajuna hababu lahi shine wasu malamai suka gani cewa in aka samu wannan sulhu tsakanin kai da mataka wato ba lahi ita kaga sai ta yi mi sai ta yahi kwananta ta ce a ba Aisha kwananta ita kawai ta zamna ta tashi tana mata annab sallallahu alaihi wasallam an gane ko ai kaga mata annab sallallahu alaihi wasallam an ba su zabi ha an ba su zabi annabi ya ce masu Allah ya ce fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila in duniya kuke so da kirkirinta ku zo zan sha muku daɗi a ba ku dukiya ku more ku dai a sake ku saki mai kyau annabi ya ce haka in kuma Allah da manzon shi kuke so to ku yi haƙuri da zama gidan rasulullah ai kwana uku ba dora abinci ba ka duba ha kwana uku kawai sai dai a ci da bino a sha ruwa Allah mana gafara kenan an ce ba da shawara mu tsaya baiti na 85 ko insha Allah ne ya kamata mu tsaya mun ja lokaci yau da yawa kuma ganin cewa dai ana sa ai gaugawa a ida shi ko azumi yana hararan mu nan da kwana 19 ko 20 Allahumma ballighna Ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamihi na Allah ya kai mu satin sama sai mu tashi wa umilal minbaru ghairu mukhtafi wa hatta attabun bi ahli al-mawqifi yanda aka yi aka yi mimbarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma yanda kututturen dabino ya dinga kuka gaban kowa ana ji annabi ya bai wannan hutuba a kan shi ba. اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرير متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وإنا على صيامه وقيامه اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان برحمتك يا واحد القهار اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إله إلا أنت وأنا أستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته